أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna goma ga watan Muharram, wata na farko a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448. Muna cikin karatun littafin Bulugul Maram min Adillatul Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabuz zakat karatunmu da ya gabata mun karanta hadisi na farko a cikin wannan kitabi yau za mu tashi insha Allah ta'ala bisa kan hadisi na biyu hadisi mai lamba 622 hadisin Anas wa an Anas anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kataba da daga Anas lalle Abubakar Siddiq ya dan Allah ta tabbata a gare shi ya rubuta mashi hadihi faridatu sadaqah التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين wannan shine farilla na zakka wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farillanta ta akan musulmai Anas kamar yadda ya gabata na ambata cewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya tura Anas ne zuwa Bahrain don haka ya ɗauko wannan littahi ya rubuta ya bashi shi kuma littahin asali manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta shi kenan don haka abubakar ya ɗauko ne ya kwafa domin saboda anas za a tura shi zuwa ga mutane waɗanda suke su mutane ne ma'abuta raƙumma idan shi yasa akwai buƙatar ya san zakkar dabbobi aka mai bayanin zakkar dabbobi dalla-dalla a ciki. Don haka ya ce, Hazihi faridatu sadaka allati faradaha Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, wannan ita ce farilla ta zakka, wadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya farlanta ta alal musulmi ne akan musulmai. Kaga manzon Allah sallallahu ba shi ya farlanta zakka ba, Allah ne ya farlanta zakka. amma abin da ake nufi da ya farlanta ma'ana ya yi bayaninta domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an turo shi domin ya yi bayani to bayanin nan da yi shine farlantawa dama zakka ta zo a dunkule cikin alqur'ani sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta fayyace ta dai bayanin wato dukiyar da ake bada zakka ciki don wannan yana cikin abin da yake wahalar da dan kalakatu ka ce mai ya za a bada zakka za ka ji abin bambar kwai kuma wanga dan kalakatan abin da zai faɗa ma ba shi bane wancan dan kalakatan zai faɗa ma saboda ba su yi reniyan ba suka aza magana ba kowa kare da shi da je shirka daban wanga in yace maka kawai ko ma wace dukiya akwai zakka to shi wani yana iya hasashen wani abu sabanin haka ya gaya daga tsin Allah sai bata amma za ba adal haqqi illa dhalal haka dama abu biyu ne kawai gaskiya da bata ta kasance gaskiya to kaka yi mu akwai wani matsakaicin hali da zaka shiga kai ba karya ba kai ba gaskiya ba ina ta kabaro gaskiya to insha Allah kana masa kan karya kaga da yake wato alqur'ani dama an sabkar da shi ga manzon Allah sallallahu saboda yayin mutane bayanin shi sai ya bayyana duki yadda ake bada zakka ya bayyana kalolin mutanen da ake ba zakka. Don haka wannan hadisin yana cikin hadisan da suka tabbatar da bayanin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi bisa kan zakka. Wallati amara Allahu biha wadda Allah ya yi umarni da ita rasulahu ya umarci manzon shi da ita fi kulli arba'in wa ishirina min al-ibil a cikin dukkanin ishirin da hudu na raƙumma ba ma juna ha ko abin da ke ƙasa ga haka alghanam to za a bayar da ƙananan dabbobi nan ma'ana duk cikin raƙumi ishirin da hudu ko ishirin da hudu zuwa ƙasa to zakkar su zakkar ƙananan busashe ne ba ta raƙumma ba don haka duk mutumin da ya mallaki zakar raƙumma tana farawa ne daga raƙumi biyar duk mutumin da ya mallaki raƙumi biyar to zai ba da zakka idan shekara ta kewaye ko amma zakkai ba da raƙumi zai ba da bai zama hudu da nan ba raƙumi ne zai ba da ba don haka zai ba da akuya ne ko tunkiya ƙaramar busa guda ɗaya zai ba da idan ya mallaki raƙumi shidda guda zai bada bakwai guda zai bada takwas guda zai bada tara guda zai bada goma lokacin sai bada biyu idan raƙuman shi sun kai raƙumi biyu kuma shekara ta kewayo zai bada zakar raƙumi na biyu to daga nan zuwa sha ɗaya biyu sha biyu biyu sha uku biyu sha hudu biyu sha biyar sai ɗora bada nawa akuya ko tunkiya guda uku zai ba in sai kai ishirin hudu ishirin da ɗaya da biyu da uku da hudu wannan shine abin da hadisin yake ne kenan fi arba'in wa ishirin na minal ibil a cikin raƙumma ishirin da hudu fa ma duna ha ko abin da ke ƙasa gare su alganam wannan ƙananan dabbobi ne ake fidda zakka kenan mutum zai ta badawa har sai tun daga raƙumi biyar har zuwa raƙumi ishirin da hudu to zakkasu da ƙananan busashe. Sai ce fi kulle hamsin shatun duk cikin guda biyar zai ba da ƙaramar busa guda. Fa'iza balagat hamsin wa ishirina, to idan suka kai ishirin da biyar ila hamsin wa talasini zuwa talatin da biyar, fafiha bintu mahazin unsa. To a cikinsu zai tsora bayar da diyar mai naƙu da mace. Daga kenan raƙumman da ka mallaka idan suka wuce 24 da sun ƙara guda sun zama 25 to yanzu ka shiga cikin zakkan mi ka shiga cikin zakkan raƙumma ka fita daga cikin zakkan ƙananan busashe don haka daga raƙumi 25 zakkan raƙumma ne za ka bada raƙumma amma ɗan ƙaramin raƙumi ko domin an ce bintu mahab diyar mai naƙuda diyar mai naƙuda ana nufin ‘yan raƙumar da ta cika shekara ɗaya. An ce mata bintu mahar, domin mahadun sun fassara shi mai ciki sun fassara mai naƙuda. To abinda keke nan, abinda dai ake nihi, ɗiya ta wadda uwarta tana da wani ciki yanzu. Kuma ta cika shekara guda ita wannan ɗiye, uwarta ta ɗauki wani ciki sabo. Shi ne ake nihi da bintu mahar. kamar da Allah ta'ala ce fa a ja a hal makhabu ila jiz'in aga sun fasara jinin haihuwa wasu kuma sun fasara al-makhadu da cewa wato laulayin ciki to kuma da menene abinda ake nufi da bintu makhab shine raquma karama wadda take ɗan shekara ɗaya ina ita ce bintu makhab to ita zai bada a yaushe zai bada raquma lokacin da raqumman shi suka kai 20 da biyar ishirin da shidda bintu makhadu zai ba da bakwai duk ɗaya ne da takwas duk ɗaya ne da tara har zuwa talatin har zuwa talatin da nawa har zuwa talatin da biyar kenan wanda yake da raƙumi ishirin da biyar da wanda yake da raƙumi talatin da biyar zakka su guda ce za su ba da mi bintu makhadu shi ne ‘yan raƙuma ya wadda take shekara har ta cika shekara ɗaya wadda wata take da ciki ko ma ba ta da ciki wata inda ita ta cika shekara ɗaya yannan ita ce binta mukhad fa in lam takun in kuma aka duba cikin dabbobin sai ba a samu mai wannan shekaran ba a samu binta mukhad ba fa bunu labunin zakar to sai a bada dan mai nono namiji fa bunu labun aka ce ibnu labun dan mai nono kenan uwar shi tana shayarwa shi ake nihi ko uwar shi tana shayarwa kenan ana nihin shi an yaye shi uwar shi ta haihu wani dan jinjiri tana shayar da shi to shine ake nihi da ibnu labun dan mai nono amma za ka ce zakar ni dama da an ce ibnu labun ai namiji ne ko to amma an ce zakar saboda taukidi dan a nuna ma sai namiji domin saboda cikin zancen zakka akwai bambanci tsakanin maza da mata na dabbobi in ana zancen zakka ko kuma ana zancen dabbobi to mata sun fi kima sun fi daraja akan maza saboda su ne suke haihu haihuwa amma in ana zancen mutane maza sun fi walaita zakaru kalmunsa da haka na ana zancen dabbobi na zakka kenan wanda suka fi kima su ne mata ko yasa in kaji an ce a bada mace to in babu ita yanzu in namiji za a karba sai wanda ya tsara ta shekaru wanda ya yi ta girma da haka da aka ce a bada bintu mahat kaga ita ɗan shekara ɗaya ce ko to shi kuma ibn labuna ɗan shekara nawa shi kuma ibn labuna ɗan shekara biyu da haka kenan in babu bintu mahat sai a bada ibn labuna namiji yana wannan ya nuna mana zakar wanda ya mallaki rakumi ashirin da biyar zuwa ashirin zuwa talatin da biyar ko dai ya bada bintu mahab ko kuma ya bada ibnu labun kenan ko ya bada rakuma rakuma mace ɗan shekara ɗaya ko kuma ya bada namiji ɗan shekara biyu fa'iza balagat sittan wa talatin idan raƙumman suka kai talatin da shidda kenan sun ƙara guda ko ila hamsin wa arba'in har zuwa arba'in da biyar fa fiha bintul labun to a cikin su akwai bintul labun kenan bintul labun shine muka faɗi namijin ta ibnu labun ko ya shekara nawa kenan biyu ya shekara biyu diyar menoni wanda uwarta ta haihu da dan jinjiri tana shayar da shi ita ta an yayi ta ta cika shekara biyu to ita za a bayarwa kenan da haka wanda ya mallaki rakumi talatin da shidda har zuwa da bakwai da takwas da tara arba'in da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar duka zakkarsu guda gun za su ba da bintu labun unsa da aka ce mace haga a larabci aka ce bintu labun ya wadatar dama bintu mace ce ko amma me yasa aka ce unsa mace saboda a nuna ma ba zancen namiji bane ba macen ce ake so in babu ita to sai kai ciko fa'iza balagat sittan wa arba'ina, idan raƙumman suka kai arba'in da shidda, ila sitti na zuwa sattin fafi ha hikka, to cikinsu za a ba da zakar hikka, hikka, tsarukatul jamal, wadda raƙumi yake mata barbara, shi ne tsarukatul jamal, ana wadda raƙumi ke taka, ana nan yana mata barbara kenan. fa idza balaga 46 kenan idan suka wuce 45 suka kai 46 daga 46 har zuwa 60 duka zakkar su guda me zai bayarwa hikka hikka wato ita ce raƙuma wadda ta cika shekara uku daidai ita ce hikka abin da yasa ake kiranta da hikka saboda wato ta cancanci wasu abai hikka ma nawar ta cancanta ko ta cancanci a hau in mutum yana da kuma yan shekara uku ya hau uku kali ta zai ta yawo sai ya hau ya balaguro musattin kenan hikka li annaha istahaqqat ar-ruku na farko na biyu kuma istahaqqat at-taruq ta cancanci raƙumi ya taka ma'ana ta kai mace ta cancanci raƙumi ya mata barbara sannan kuma ta cancanci a ɗora mata kaya yanzu saboda ta cancanci waɗannan abubuwan shi ake kiranta da hikka ta cancanci mutum ya iya hawa bisan ta yi tafiya mutum ya iya lamta mata kaya mutum wato rakumi kuma na bashimin rakumi yana iya taka ta ana ya mata barbara wannan ita ce zai baya fa idza balagat wahidatan wa sittin idan raƙuman suka kai sittin da ɗaya ila hamsin wa sab'in har zuwa saba'in da biyar fa fiha jana'a to wato zai ba da jaza'a a kansu mace ce jaza'a ita ce raƙuma wadda hauren ta ya fara faduwa na gaba kenan wadda ta ɗan fara tsufa ko yasa suke cewa jaza'a ita ce wadda ta cika shekara hudu ta fara shiga cikin dabbar jaza'a kenan to kenan in raƙuman mutum sun habara akan sattin sun kai sattin da ɗaya zuwa tun daga 61 har zuwa 75 duka zakkar su guda zai ba da kafin ma wadda ta cika shekara hudu wani shi ne zakkar shi to shi abinda zaka ke ganin kamar da kuma da ta kai shekara hudu sai a ce kamar har ta kai matakin tsufa to su dabbobi dama shekarunsu takaitattu ne yasa kake ganin Allah ya masu wata irin halitta ta musamman ta daban yanzu aka haihu dan adam ya kai shekara hudu ya ko lissahi ba fara da shi shi ba mai san kanshi ba to su ga yanzu in raƙumi ne kai shekara hudu ina ya gama cin duniya shi yanzu raƙumi ya kai shekara hudu ya ci duniya bakin gwargwado ya zama uba ya zama da ciza ya isa ya wasiya ga na baya ya gaya masa yadda lamarin rayuwa ya to za ka ga shi sa kake ganin dabbobi sai a haihu ɗa yanzu nan kuma kawai ya miƙe ci da rayuwa shi kuma ɗan adam shi ne sai an yi ta fama ga ka haihu ɗan adam yanzu aka tsale shi ai mutuwa za a tsale shi kawai a haihu shi a bar shi a yi watsi da shi mutuwa za ya bai sha wanda za ka ko shekara biyu ya kai aka tsale shi to zai iya makan shi komi amma dabbobi su kuma kaga yanzu muka gama zancen hekka ko hekka ba karamar budurwa ba ce ita kai hekka cikin raƙon ta kai duk inda raƙuma take kaiwa wadda ta isa a mata komi a duniya wace sa wato halitta ta ɗan adam da halitta ta dabbobi akwai bambance-bambance kuma akwai ababe na darasi da yawa ce bambance-bambance da ke da kai tsakankanin su ɗaya mutum ya zo ya shekara shekara bakwai duka ta banza kawai wannan shekarun banza ne na fama da shi da za a yi ta yi bai ma san kanshi ba bai san halin da yake ciki ba ya shekara bakwai aka ce daga mutum in dan adam ne sai ya kai shekara shi dan adam sai ma ya kai shekara sha biyar ne ake fara lissafi da shi a matsayin mutum kuma ko dokokin Allah sai lokacin suke fara aiki kan shi ko ana zancen saurayi to sai daga shekara sha shida daga shekara sha shida zuwa arba'in ne samartaka ne haka in shekarunka sun wuce arba'in kan ana neman samari kakka zo baka ciki amari daga sha shida ne zuwa arba'in da kawo habura ga arba'in to kai ba saurayi ba yanzu da ka habura ma arba'in to kai kana cikin dattawa daga arba'in daga arba'in zuwa sattin shine shekarun da tizartaka da ka habura ma sattin to tsoho in ka ana neman tsohi ka tafi da haka shi kuma raƙumi ba aga ba wannan gida ko ce ya ce fa'iza balagat sittan wa sab'in idan suka kai saba'in da shidda ila tis'ina zuwa casa'in fafiha binta labuni to a cikinsu akwai binta labuni kenan ‘ya'ya guda biyu mata na mai shayar da nono wani binta labuni ‘ya'ya biyu mata na mai shayar da nono na binta labuni muka ce ita ce ‘ya shekara nawa ita ce ‘ya shekara biyu binta na to kenan za a nemi ɗan shekaru bibibi guda biyu sai a bada a cikin raƙon ma nawa saba'in da shidda har zuwa har zuwa tasa'in duka zakkansu shine raƙon bibi ake nema masu shekaru bibibi kuma 'yan mata fa'iza balagat ihda wa tis'ina ila ishirina wa mi'a fa'iza balagat ihda wa tas'ila idan suka wuce 90 suka kai 91 ila 20 wa mi'a zuwa 120 fa fiha hiqqatani to wannan raƙon mun cikin su za a bayar da zakkar hiqqatani hikkoki guda biyu yana yan shekaru uku uku ko karukatal jamal wanda raƙumi yake masu barbara yana sai a nemi ƴan matan raƙon ma guda biyu masu shekaru uku uku sai a bada su ne zakar waɗannan raƙumman. Fa'iza zadat ala ishirin wa mi'a, idan raƙumman suka ƙara a kan ɗari da ashirin, wa fi kulli arba'i na bintu labunin wa fi kulli hamsi na hekka. To duk cikin arba'in sai a hudda bintu labun a bada, duk cikin guda hamsin sai a hudda hekka a bada. Kenan in sun habara a kan ɗari da ashirin sun ƙara ƙwara ɗaya to yanzu sun sun kai matakin da ake ce ma istiqrarul fariba istiqrarul fariba shine lokacin da kenan yanzu shikenan an daina samun wakas tsakanin su sai zamana kenan duk cikin yan an lissafa raƙumi arba'in sai a bada binta labuni shine zakkan shi dan aka ware raƙumi hamsin sai a bada hikka to haka nan ne in sun kai su dubu ɗari haka nan ne zakkan su kaga kenan zakkar rafin ma tana caccanzawa ko tana caccanzawa daga wani adadi zuwa wani adadi idan ka dubi matakan da ta biyo wannan zakkai kamin ta kai inda za ta tabbatuwa shine tun daga tun daga raƙumi biyar ko tun daga raƙumi biyar zuwa raƙumi ishirin da biyar zuwa raƙumi ishirin da hudu wannan shine mataki na farko ko wanda ake bada ƙananan dabbobi kenan ba a kai gaba da raƙumma ba daga raƙumi biyar zuwa ashirin da hudu duka ƙananu to daga nan sai ta je mataki na biyu mataki na biyu shine mi daga ashirin da biyar zuwa talatin da biyar wanda shi kuma za a ɗora nan ne za a fara bada nan ne za a fara bada raƙumma sai in raƙuminka ya kai ashirin da biyar shekara ta kewayo a kan shi lokacin nan ne zakarka za ta fara zama ta raƙumma idan har zuwa kuma daga nan wurin har zuwa talatin da biyar da zakar guda ce yana za a ɗora ba da ‘yan raƙuma mace wadda ta cika shekara guda. To daga nan kuma daga talatin da shidda, daga talatin da shidda har zuwa nawa, har zuwa arba'in da biyar, shi ne mataki na uku talatin da shidda zuwa arba'in da biyar. Na wurin za a ɗora ba da binti labu, yana raƙuma wadda ta cika shekara biyu mace. Daga arba'in da biyar in aka ƙara samun guda suka zama arba'in da shidda ko to daga nan har zuwa raƙumi sattin nan kuma za a ɗora bada mi ifka ta ce raƙuma a shekara uku to daga nan gudun idan suka ƙara ɗaya yana idan ya zama ya ƙara ƙwara ɗaya zuwa sattin da ɗaya ko sattin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar a nan ne za a ɗora bada raƙuma a shekara hudu yana ita ce jaza'a idan suka wuce wannan adadin suka kai saba'in da shidda ya ƙara guda har zuwa casa'in domin kuma za a ɗora ba da raƙumma guda bibin talabu ne idan suka ƙara a kan wannan adadin a kan casa'in suka ƙara guda ɗaya suka kai casa'in da ɗaya to daga casa'in da ɗaya kuma har zuwa har zuwa ɗari da ashirin za a ɗora ba da hefkata ne yana wanda ya kira raƙumi casa'in da ɗaya da wanda yake da rakumi ɗari da ashirin duka zakka su guda ce me za su ba da yakkata ne za su ba na irakun ma ɗan mata guda biyu ɗan shekara uku uku to idan suka ɗora a kan ɗari da ashirin ya zama ɗari da ashirin da ɗaya shi kenan yanzu an kai an kai abin da ake ce ma abin da ke tsakanin wannan kasan zuwa wannan kasan shine malaman fiƙo suke ce mashi alwaƙas alwaƙas shi kuma wato wannan matakin da aka kai wanda an daina ƙarin lissahi shi ake cewa istiqrarul farida to da sun kai wannan matakin shi kenan sai zama ta cikin raƙumi 40 za a bada bintu labuni da cikin raƙumi 50 za a bada hikka to shi kenan an gama zancen zakkar raƙumma yace wa man lam yakun ma'a illa arba'un min al-ibil duk wanda ya kasance baya da sai dai raƙumi guda hudu falaisa fi sadaka ko babu zakka cikinsu illa an ya sha a rabbuha sai dai idan mai su ya ga dama ma'ana duk wanda raƙumin shi guda hudu ne kawai to babu zakka a kansu ko shekara ta kewaye a kansu sai dai in ka ga damar yin alheri sai ka ware wani abu cikin su ka bada sadaka tana bilago idan ba ta farilla Allah bai dora wa zakka ba ta farilla matukar raƙumin ka kwara hudu shine yace wa fi sadaqatil ghanam ina ya gama da zancen zakar rakun mago zan shigo zancen kananan busashi awaki tumaki to kuma waɗannan ana game su in kana da awaki da tumaki kenan game su zaka kalista saboda zakar su guda ce fi sa'imatiha a cikin garken su sa'ima shine wato garke na dabbobi waɗanda ake zuwa a da wanda ake ce masa'ima su ne dabbobin da mafi yawa shekara ko kuma shekarar gaba ɗaya ana zuwa ne suna cin ciyayi cikin daji ba kai kake ba su abinci ba wannan shine sa'ima amma waɗanda dabbobin da kai kake ba su abinci wannan ba sa'ima ba ma'alufa ake ce musu wa'ina wanda kai kake ciyar da su kake kula da su idan sa'ima su ne wato garken dabbobi wanda ake yawo da shi yana cin ciyawa cikin dokan daji. To shi ne ya ce wa fi sa'i matiha a cikin garken su, iza ka na arba'ina ila ishirina wa mi'a shatin shatun. Idan suka kai arba'ina, suka kai bisa arba'in ila 20 wa mi'a zuwa 120 to shatun za a bada busa guda daya dan haka wannan yana karantar da mu cewa zakka kananan busashe tana fara daga daga 40 in kana da awaki ko tumaki babu zakka akan ka sai in sun kai su su 40 da a ce su 39 ne to babu zakka babu zakka sai in radda wata ta haihu da suka yi da kaiwa arba'in shi kan nan daga lokacin za ka fara fara zakka na kenan ya ce daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin duka dabba ɗaya ce ake bada da haka da mai akuya arba'in da mai akuya ɗari duka zakka su nau shi zakka su guda ce in ka mallaki akuya arba'in shi kuma wani ya mallaki ɗari da ashirin duka zakkarsu guda ɗaya ce kawai yin shekara ta kewaye kowa zai ba da dabba guda ɗaya sama da hanyar bai za za da tsala ishirina wa mi'a idan waɗannan ƙananan busashe suka ƙara a kan ɗari da ashirin ila mi'atai zuwa ɗari biyu fa fiha shatan to za a ɗora bayar da wato bisa biyu a cikinsu. Inan daga ɗari da ashirin zuwa ɗari biyu, bisa biyu za a bayar. Ma'ana ɗari da ashirin sai ta ƙara guda ɗari da ashirin da ɗaya, wanda yake da ɗari da ashirin da ɗaya bisa nawa zai bada? Biyu. Ɗari da ashirin da biyu, ɗari da talatin, ɗari da arba'in, ɗari da hamsin, ɗari har zuwa ɗari biyu duka zakar guda ce. to wannan abin da yake tsakanin wannan kasan zuwa wannan kasan na shi ake ce ma alwakas don haka daga ɗari da ashirin zuwa ɗari biyu akwai ƙarin nawa akwai ƙarin tamanin to wannan duka alwakas ne ana babu komi a cikinsu duka lissahi guda ne ya ce fa'iza zadat alami a idan suka karu akan ɗari biyu suka ƙara guda ɗaya suka zama ɗari biyu da ɗaya ila salatu mi'a har zuwa ɗari uku fa fi ha salatu shiyahin to akwai wato kusa uku a cikinsu da haka wanda yake da ɗari biyu da ɗaya da wanda yake da ɗari uku duka zakar su guda ce za su ba da dabba dabba uku ne to daga nan kuma shi nan lissahin sai ya tsaya shine istiqrarul farida daga nan fa idza zadat ala 300 idan suka kara akan 300 fa fi kulli mi'atin shatun to duk cikin 100 sai ka bada bisa daya idan haka nan da in mutum yana da 400 nawa zai bada hudu 500 biyar in mutum yana da dabba dubu nawa ne zakar su goma to haka nan ne lissafi idan in suka wuce da sun wuce ɗari uku to shi kenan kawai ta cikin ɗari ne akwai guda na cikin ɗari guda to yanzu da wani ya zo ya ce ma yana da dabba ɗari bakwai da saba'in da shidda nawa ne zakashi bakwai ce zakashi waɗannan saba'in da shidda duka ba su cikin lissafi kenan dabba bakwai ce zakashi shine ce fa idza zadat ala mi'atayn ila 300 fa fiha talatu shiya fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin shatu kenan duk cikin 100 akwai bisa daya fa idza kanat sa'ibatu rajuli naqisatan min 40 shatin shatan wahida idan ya zamanto garken mutum ya tawaya daga dabba 40 an an samu tawayar dabba guda daya fa laysa fiha sadaqa to babu zakka cikin illa an ya sha a rabu ha sai dai idan mai suya ga dama idan kana da tunkiya ko rago ko akuya ko bunsuru guda talatin da tara yanzu wannan dabbobin naka babu zakka cikin su kai ta kula da su sai in ka ga damar yin alheri ko ka ga damar kyauta amma zakka dai Allah bai dora ma ba sai sun kai arba'in ne ake fara bada zakka shari'ar musulunci tana da sauƙi da rangwame amma ɗan adam yana da zalama da kwaɗayi yanzu kana ganin duk sauƙin shari'ar nan da sauƙin abin shi wani bai bada saboda wani Allah ya bashi dabbobin dubbai in yi lissafa ya ga wanda zai hulɗa sai ya ce ka kar bai bada sai dai lahira ya je duk abin da za a mai abu akwai wanda shi lissafin dabbobin nashi ma kaɗai aiki ka kafa gayyato su ana kilgawa ka kafa gayyatowa ana lissafawa har sai kai ya ci na'am yace wala yujma'u yana an gayi mana zakkar raƙun mago mun san zakkar raƙun ma yadda take sannan an faɗa mana zakkar ƙananan busashi wala yujma'u baina mutafarriqin ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة yace ba a haɗa tsakanin wanda yake rarrabe kuma ba a rarrabe tsakanin wanda suke haɗe don jin tsoron zakka a musulunci ba a yarda ba dabbobin da suke rarrabe a game su don jin tsoron zakka kuma ba a yarda ba wanda suke game a rarrabe su don jin tsoron zakka. Dakkar misalin yara, yanzu misalin bayanin da aka ma na zakka, ka gano cewa dabbobi ba su kaiwa zakka sai sun kai nawa? Ƙananan dabbobi, sai sun kai arba'in. To yanzu misali, dabbobin ku suna game da kai da wa'ilu. Kai kana da dabba talatin da biyar, akuya talatin da biyar gare ka shi kuma wa'ilu yana da dabba biyar. amma game suke ko da kuma ga shekara ta kewayo mai karɓar zakka zai tun karo suka ce wa ili ja naka yanzu in wa ili ya ja na shi ya tafi ai kun rabe wanda suke game ko dan cin tsoron zakka yanzu in ya zo mai karɓar zakka ya tarna ka da dabba talatin da bai ya karɓi zakka ba zakka cikin su aka tarda wa ili da dabba biyar ba ba zakka amma inda game aka tarda su fa sai a jaye guda ɗaya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a rarrabewa tsakanin dabbobin da suke game saboda jin tsoron zakka ba a rabewa kai wanda suke game a bar su game haka ma wanda suke rarrabe kuma ba a haɗe su don jin tsoron zakka kamar yaya me bayanin cewa da mai akuya arba'in da mai akuya ɗari da ashirin zakka su guda yanzu kai kana da arba'in wa'in yana da arba'in ko da kowa ga lokacin karɓar zakka ya yaka ce mu game sai ku zo ku game yanzu in kun game wanda ke karɓar zakka in ya zo ɗan nawa zai karɓa amma in da tar da kowa da tashi ɗan nawa nawa za a karɓa to shine hadisin ya bayanin cewa ba a gamewa tsakanin wanda suke rarrabe kuma ba a rarrabewa tsakanin wanda suke haɗe don jin tsoron zakka duk wanda suka rabe tsakanin na haɗe ko suka game wanda ke rabe don jin tsoron zakka to sun saba wa Allah sun yi babban laifi saboda wannan alhila shi kuma dama a shari'ar Allah ba a yarda ba ka yi dubara don ka kauce ma wata doka ko wani tsari na Allah shi da ka yi dubara don ka kauce ma wani wajabci ko wani haƙƙi da Allah ya dora agwan maka hito kiri-kiri ka kiya kau ya yi sauƙi ma ka ce ka yi dubara yanzu zama kake ɗan asara tsinanne in dai Allah ya tsara abu kace to kai kana da wayo ai ka nuna kai kana da kwakwalwa bari kai amfani da kwakwalwanka to kana gauda Allah mai da kafiri ko alade wala kad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabata fa qulna lahum kunu qiradatan khasis ko da baka zama biri ba a zahiri to kai biri ne a wajen Allah kinan nan albarka saboda Allah bai son ya tsara shari'a kai ka ce zaka nuna wayo wajen ka kauce ko kai dabara wajen ka kake dukan Allah to shi yasa wannan Umar Salsalan ya wannan bayanin cewa ba a haɗa tsakanin dabbobin da suke rarrabe, kuma ba a rarrabe tsakanin wanda suke haɗe. Amma dabbobin da ake ce ma suna haɗe suna da sharaɗi. Akwai sharuɗa da malaman fitin suka zana. Suka ce sai idan dabbobi sun cika sharuɗa lokacin nan ne suke amsa sunan wanda suke gani. Kuma za mu ji su. Ya ce wa ma kana min khalifaini. Abin da ya kasance na haɗayya ta ɓangarori guda biyu, fa inna huma ya tara ja'ani bayna huma bisawiya, to lalle ne su za su koma ma juna tsakankaninsu da daidaito. Kenan dabbobin da suka kasance su na haɗayya ne ko? Tsakanin wani da wani ne aka zo aka haɗa, sai aka yi garki. Kai kana da kaso kaza shi yana da kazo kaza. To in dai sun tabbata na gamayya shine dabbobin da ake ce musu alkhulfa na gamayya. To in dai sun cika sharuɗan da malamai suka zana suna karɓa sunan dabbobin gamayya ne, to su za a hudda zakkansu a game. Can sai ku je ku sasanta da juna. Yanzu misalin da na bada na wa'ini mai akuya biyar, da kai da kake da akuya talatin da biyar. in mai karban zakka ya zo ya karbi akuya guda ciki ya kenan za a yi sai ku koma ku yi lissafi tsakanin ka san dai mai biyar ba kai bane da mai talatin da biyar da haka sai a ga kimar akuyar misali idan kimar akuyan ya kai a saida ta jikka arba'in cikin jikka arba'in kai mai talatin da biyar nawa za ka bada talatin da biyar za ka bada mai akuya biyar shi ne bada jikka biyar za kai za ka bada jikka talatin da biyar shi kuma mai akuya shi ne ma'ana fa inna huma ya taraja ali bai na huma bisawiya idan za su koma ma juna kawai su daidaita tsakankaninsu wanda suke haɗayya kenan yanzu aka kasa kuɗin dabbai kashi takwas to kai za ka ɗauki ɗan wiciyar jiki ɗai cikin takwas za ka ɗauka kaiwa kaiwa ilu da ke da akuya biyar shi kuma zai ɗauki kashi bakwai cikin kuɗin dabbai to haka nan ne duk lokacin da ya zama akwai haɗayya ko mutum biyu ko sama da haka to in aka zo aka cire zakka kenan za su dibi juna su ga yadda za su sasanta kowa sai a dibi kasan da yake da cikin dabbobin sai zama gwalgwadon kasan shi gwalgwadon abin da ya hau kan shi shi ne ma'anar wannan zance sannan malamai suka ce dabbobi ba su zama wa na haɗayya sai sun cika sharuɗa kamar haka sharaɗi na farko ba a ce ma dabbobi na haɗayya sai ya zama to haɗe suke wuri guda tsawon shekara ko kuma mahi yawan shekara duka suna nan gama waje guda amma ai zamana ba gama suke waje guda ba kai ka ja naka shi ya ja nashi wani dan lokaci ne su su gama wannan ba na haɗayya ba sharadi na biyu sai ya zamana dabbobin nan wurin kwanan su guda ba wai da inda suka je kiwo ba suka dawo wangan sai ya kwana wani wuri waɗanga su je su kowa ya ja nashi in haka nan ne ba na haɗayya ba sai ya zamana wurin kwanan su guda sharadi na uku sai ya zamana makiyayar su guda ma'ana wuri guda suke kiwo ba wai in an shiga daji ba wanga su da ba su wanga su yamma wanga a dole sai ya zama makiyayar guda sharadi na hudu sai ya zama na makiyayin su guda ana mai kiyar su mai kula da su mutum guda ne duka ya zama na kowa da makiyayin shi to waɗannan ba a ce musu na haɗayya a musulunci sharadi na biyar sai ya zama na wurin tatsar nonon su guda ma'ana in za a tatsa nonon su dukkanin ake zuwa garki ɗaya na ake dargasa a tatsa amma ya zama na mai dabbobi in zai tatsi nono sai ya je da kayan shi gida da tace su sannan ya maido to waɗannan ba a yarda ba a ce musu dabbobin haɗayya idan sai ya zama na hatta tatsan nonon su wato duka guda ne idan waɗannan daga cikin sharuɗan da ke da kwai ne sai in sun cika sannan ake ce musu dabbobin dabbobin gamayya zamana kenan suna kiwo waje guda suna da makiyayi guda suna wato tattaruwa waje guda tsawon shekara zamana ana tatsan su lokaci guda yana waɗannan dai su ne sharuɗan da malamai suka zana cewa in sun cika su tun lokacin nan ne ake ci musu dabbobin haɗayya amma in an samu karaka ko kawaya a bangare ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan waɗannan dabbobin ba na gamayya ba ne sai ya ce wala yi khuraju fi sadaqati harim kuma ba a fitar da tsohuwa a wajen zakka harima ita ce tsohuwa wadda ta tsufa ta tardiddigi wala zatu awari ko kuma wadda take da aibi take da tawaya kamar wadda take da ido guda ko kuma ba ta gani makauniya wala taisun ko kuma bajimi ba a fitar da shi abin da yasa kace ba a gudda tsohuwa saboda zakka ana son a karbi abin kwarai kuma zama da ce tsohuwa wadda dama mai ita bai da wani bukatan ba sai ce ga ta nan zakka ce a wannan zakka sai dai da hausa wala za tu aware wala za tu aware ko kuma wadda take da wata wani rashin lafiya ko take da makantaka ko take da wani aibu wala taisu shine bajimi wanda shi yake masauran dabbobin barbara su waɗancan biyun abin da yasa aka ce ba a karɓar su wajen zakka saboda in an karɓa an cuci talaka wanda ke karɓar zakka shi aka kwara shi kuma wannan na ƙarshe da aka ce ba a karɓar shi saboda in an karɓe shi an cuci mai dabbobin ko mai dabbobin da aka kwara sai ta shan haushi an ɗauke mashi ɗan bajimin shi wanda shi yake ma sauran dabbobin shi barbara sai aka ce illa an ya sha almusaddiq sai dai idan mai karɓan zakkan ya ga dama ne sai in shi ya ga dama cikin daɗin rai ya ce ba matsala a kawo tsohon can to shi kenan ko kuma in wancan bajimin ne shi wanda zai ba da zakar shi ya ga dama ya ce a ɗauke shi cikin wani ciki wannan babu matsala to kaga bayan an gama bayanin zakar ƙananan busashe da kuma zakar raƙumma ai shine kaso ɗaya ko an ce zakka dukiyar da ake hudda ma zakka kashi hudu shi akwai almawashi su ne dabbobi ko su kuma waɗannan sun shahi raƙumma sun shahi ƙananan busashe wannan da mun zakkan sun shahi shanu ta shanu za ta zo nan gaba akwai kashi na biyu shine mi shine annaqdan dinare da azurwa ko kuma abin da yake zama madadin su kamar kuɗaɗen yanzu nerori tsefofi da riyal da euro da sauransu kenan waɗannan su ne to shi ne zai shiga cikin wannan kasa wa firrika sai ce a cikin azurfa arrika ita ce azurfa fi mi'atai dirhamin a cikin dirhami ɗari biyu rubu'ul ushur za a bada wato rubu'ul ushur rubu'ul ushur shine ne shine idan aka ɗauki kaso ɗaya cikin goma to shi wannan kaso ɗaya sai a raba shi hudu to ɗaya cikin shi shine rubul ushur a kenan sunan shi idan aka kasa goma sai aka ɗauki ƙwara ɗaya cikin goma to wannan ƙwara ɗaya sai a raba shi hudu to ɗaya cikin hudun shi shi shine ake cewa rubul ushur me ake ce mai da Hausa ko da Faransa ba ya da wani suna kai larabci kada yake da wannan sunan nashi don haka rubu'ul ushri ana son a sauƙaƙe ma kan ɗawainiya sai a ce ɗai cikin arba'in sai a ce ɗai cikin arba'in domin kaso goma nan duka kowane sai ka kasa shi sau hudu cikin goma to kashi ɗai ciki shine ma'ana kaso ɗai cikin arba'in shine rubu'ul ushri kenan rubu'ul ushri shine yan kar na ɗaya cikin goma kenan idan mutum yana da dirhami ɗari biyu sai in ya kai ɗari biyu lokacin nan ne zai ba da rubu'ul ushri to dirhami wannan zakka dama ta abinda zakkar da ta shahi kuɗi ana kallon abu biyu ko dai a kalli dinariya ko kuma a kalli azurfa to amma mafi yawan malaman fiqh suna da ra'ayin cewa a dora kallon azurfa saboda talaka su dora samun kuɗi don in aka kalli zinariya to za a jima kamin a fara bada zakai yanzu in ka ɗauko lissafin zinariya to kamin mutum ya kai gaba da zaka za ka ji sai ya samu miliyoyi amma in ka ɗauko lissafin azurfa in kamin ma ka kai ga miliyan guda kuɗinka suna iya isa zaka yanzu wannan mi'atai dirham dirhami ɗari biyun nan da ake magana sai aka zo aka lissafa shi ga lissahin yanzu na sefa to zai zama kamar kimanin jikka ɗari shida da hamsin zuwa ɗari takwas tsakanin daga ɗari shida da hamsin ne zuwa ɗari takwas za ka wara ba da zakar kaga ai za a samu saboda masu wannan kuɗin suna da yawa amma in aka dawo lissahin zinariya to kamin ka fara ba da zakka sai in ka mallaki miliyan biyar zuwa shidda kayan komi miliyan uku ma duka shi yake bai kai ba miliyan hudu duka shi yake da sauran shi sai ka mallaki miliyan biyar zuwa shidda in shekara ta kewaye a kansu lokacin nan ne za ka fara ba da zakka a lissahin yana to shi sa malamai fikihu suka ga cewa kamata yi a ɗora ɗaukar lissahin azurfa a ɓangaren kuɗi na zamani dora ɗaukar lissafin azurfa saboda a samu wato masu ba da zakka su yawaita. Don haka wannan yanzu in ka ɗauki dirhami, dirhami ɗari, in aka canza shi aka auna da sefa, za ka sami yana kusa ga ɗari uku, ɗari uku da ƙari, ma'ana jikka ɗari uku da talatin ko da zuwa har zuwa ga casa'in zai wuce tsakankanin hakan bai kaiwa da ɗari hudu. Shi sa zakkar azurfa yanzu sai a ce duk mutumin da ya mallaki jikka ɗari bakwai da akwai zakka a kan shi idan shekara ta kewayo a kanta in ya kalli azurfa in kuma ya kalli zinariya sai ce ba zakka a kan shi. Na. wa man fa'iza fa'iza fa'in lam takun illa 90 wa mi'a idan babu dirhami 200 sai dai dirhami 190 falaisa fiha sadaka to babu zakka cikin wannan dukiya illa an yasha a rabbuha sai dai idan mai ita ya ga dama yayi alheri kamar balagat indahu min al-ibil sadaqatul jaza duk wanda wato zakkar raqumi da zakkar raquma a wajen shi ta kai ya bada jaza me jaza raqumin da ya cika shekara hudu walaysat indahu jaza kuma ba ya da wannan raqumi wa indahu hikka amma yana da raqumin da ya kai shekara uku fa innaha tuqbalu minhu al-hikka to za a karbi wannan rakumin ɗan shekara uku daga gare shi wa ya ji aluma a hasha ta yi sai ya ƙara wata tunkiya ko akuya guda biyu tare da su in ta yi sara tala idan sun sabaka gare shi au ashirin da dirham ko kuma in babu wannan sai ya bada dirhami ashirin idan sai ya bada kuɗin kuɗin akuyoyin guda biyu ko tunkiyoyi wa man balaga ta inda kusa da katul hikka duk wanda a wajen shi zakkan shi ta kai ya bada hikka walle sai ta inda kul hikka amma ba ya da hikka wa inda hul jaza'a yana da jaza'a ba da raƙumi dan shekara uku amma yana dan shekara hudu fa inna hatu qabalu min hul jaza'a to za a karɓi dan shekara hudun nan sai a mai ci gogo wa yu'tihi musaddiqu shatayn wanda ya karɓi zakkan sai ya bashi akuya biyu au ishe ni da dirhamin ko kuma bashi dirhamin 20 kenan shi mai karɓan zakka sai ya ci da karɓi wannan ma'ana ana nihin kenan wajen karɓan zakka da aka zo aka far da kalolin dabbobin da ake so gare ka baka da su kana da wanda suka ɗara ko wanda suke da ƙasa duka ana karɓa ko a macuku ko kuma kai kai cuku in an karɓi wanda suke sama ga haka sai a macuku in an karɓi wanda suke ƙasa ga haka sai kai kai kai cuku rawahan bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi ina wannan hadisin kaga ya karantar da mu darussa ya karantar da mu zakkar raƙumma ya karantar da mu zakkar kananan dabbobi ya karantar da mu zakata azurfa wa an mu'az bin jabal radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shi lokaci ya tafi saboda mu yi da hadisin mu'az daga mu'az dan jabal yadda Allah tabbata a gare shi lalle manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba'athahu ila yaman ya tura shi yaman فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة sai mai umarni an yi abu da min kulle talati na baka ya karba daga dukkanin saniya talatin tabi'an au tabi'atan ya karbi kenan dan maraki ko kuma ya karbi wato shanuwa guda daya tabi'a wanda take shine wanda ya cika shekara wa min kulle arba'ina musinna a cikin duk cikin saniya arba'in sai ya karbi musulna musulna shi ne wanda ya cika shekara biyu wa min kulli halimin dinara daga dukkanin balagagge ya karbi dinari guda aw adlahu ma'afariya ko abin da yake daidai da shi na kayan mu'afar rawahu al-khamsa al-lafd li ahmad wa hasanahu at-tirmidhi wa ashara ila ikhtilaf fi waslihi wa sahih ibn hibban wal hakim wannan hadisi ya karantar da mu zakkashanu sannan ya karantar da mu kuma karban jizya yanda ake yin shi a musulunci yannan zakkashanu tana fara daga daga talatin ne wanda yake da ashirin da tara to babu zakka a kan shi sai in shanun ka sun kai talatin shekara ta kewaye a kansu sai ka ba da ɗan maraƙi ko kuma saniya wanda ya cika shekara guda ko kuma wato in sun kai arba'in kenan da cikin arba'in za ka ba da ɗan shekara biyu da cikin talatin za ka ba da ɗan shekara ɗaya wannan shine zakkar shanu in kuma wato kuma aka dawo ɓangaren abin nan jiziya kenan saboda manzo Allah sallallahu da ya tura Mu'az ibn Jabal ya tura shi zuwa Yaman kuma ya faɗa mai cewa zai tarda ahli kitabu ko kamar da karanto tun farkon wannan kitabu ya ce zai samu wasu mutane wanda suke ahli kitabu to ahli kitabu su kaga ba zakka ake karba gare su ba jizya ake karba gare su ko nan jizya shine manzo Allah sallallahu ya yi mai bayanin cewa duk wanda yake balagagge ya balaga kenan sai nuna ashe wanda bai balaga ba ba a karɓar jizya gare shi sannan jizyan nan shari'ar musulunci ita kullum ita ke sama ba ta yarda ta zama ƙasa shi yasa duk inda wani kafiri yake wanda zai amfana da zama ƙarƙashin inuwar musulmai to sai ya ɗora ba da wani abu a shekara shine jizya a wanda wasu jahilai suke ɗauka wai jizya da musulunci ya zo da ita zalunci ne shi ma to yanzu ga nan babu ma jizya babu ma kafiran da ake karban jizya amma musulmai ne ake bi ana karban lanho da fatan da wani ne akan su shi ma zalunci ne ko ba zaluncin ba da ka gani sai suke kallon wai musulunci ne da tsarin karban jizya daga to me yasa ma ake karban jizya saboda wato kafiri ya ce baya musulunta zai zauna daren akan kafircin shi kuma yana rayuwa karkashin kulawar musulmai to wannan kulawar da ake yi ta kyauta ce shikenan yanzu sai musulmai su zo su zuba dukiyarsu ta musulunci su shimfiɗa hanya da kyau sai kafiri ya zo ya taka kyauta a bayan raba da wannan dukkan kafiri ne to hidindimun da ake karkashin daular musulunci ne ake yin su da haka kai in zaka zauna tare da musulmi to duk shekara sai ka dora ba da wani abu ka biya akwai abubuwa da yawa na amfani wanda mutum yake samu a cikin kasar musulmi saboda haka ba ya yiwa a ce zalunci ne wannan karban da ake bal adalci ne cikar adalci kuma aya alqur'ani shi Allah ta'ala ya saukar da ita akan haka saboda haka ba a karba ga yan yara sai balagaggu wanda suka kai shekarun balaga kenan sun isa su iya neman kuɗi da haka duk wani balagagge za a karɓi dinari guda gare shi in kuma babu dinar to akwai wasu kaya waɗanda a yaman ake kera su ana ce musu ma'afari kaya ne sanannu to wannan suna daidai da kuɗin dinaran nan sai a karɓi wannan kayan madadin wannan wannan shine abin da wannan hadisi ya karantar da mu wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk insha Allah ta'ala idan Allah kai mu asabar akwai nagawa wanda aka shirya bisa kan al'alu wal ashab domin alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sallallahu za a gudanar da ita bayan sallar magriba kai tsaye a nan masallacin sahaba insha Allah ta'ala na'am